بسم الله الرحمن الرحيم كفاني همومي من كفى ظلمة الشرك وبدد أبطال البطالة والشك كفاني جميع الهم سررت محررا لفك رسول الله قلبي من الشرك إذا هل جيش الهم بدد شمله بنور يقين لا يريم فيا ملكي وأذكو بيتا قيل قبلي وإنه مقالي وهالي هالة الديك والدنك إذا كانت الأقدار من مالك الملك فسياه عندي ويسر وما يبكي ألا يا رسول الله يا خير مرسل سموت عن الأقوام فضلا من الملك ويسمو بك المداه فوق قرونه ولو قصرت أعماله قلة المسك وفات إلى طه الأبيب شكايتي ولم يلفى ذو شكوى إليه ولم يشكي فقد كان يشكي للجمال وإنه لأشعر غزالا قد شكا خيفة الفتك وزمنون قد أشكاه من بعد يوسف وآبائه طورا من الفتك والهتك وحاصل هذا القول إنك رحمة من الله مولى الخلق في البر والفلك ولم يخش عبد ما بقيت ضياعه ولم يخش أهل الحق كيد ذوي الإفك وأشكو رب الحمل العبد رشده فأصدر أتباعي بريء من الشرك وذلك فضل الله فالعبد عاجز على وصل حق أو مجانبة الشرك صلاة وتسليم على طه أحمد وآل وأصحاب الصراط الأمن شو الإسلام هنا سوى كفاني همومي سكتي من كفى annabin da ya kawar da ya ɗauke zulmatar shirki duhun kafirci ya kawar da shi kawo haske na imani kafani humumi ya ɗauke min dukkan damuwoyina domin kafa shi ne isarwa inna kafaina kalmustazi'in mun ɗauke maka magance masu istihza'i to man kafa wanda ya kawar da sai mu ɗauki kafa a matsayin kawarwa a nan gurin. Man kafa wanda ya kawar da ya ɗauke zulmata shirki duhu na shirka a bayan ƙasa shine sayyiduna rasulullahi kafa ni humumi ya ɗauke min dukkan damuwoyina. Wa baddada annabi shine wanda ya tarwatsa abbalal batsalati sadaukai jarumai masu kawo ɓarna a bayan ƙasa da zaman banza wa shakki da sadaukai masu kawo kokonto a cikin imani tsakanin bawa da mahalicci yanda manzo Allah ya tarwatsa waɗannan mutanen haka ya ɗauke min dukkan damuwata kafani jami'al hammi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya isar mini ta hanyar ɗauke mini jami'al ham dukkan damuwa dukkan abin da damuwan da zai hana bawa bacci manzon Allah ya ɗauke mini ita ta yaya ya ɗauke mini ita ta hanyoyi da yawa misali ai manzan Allah ya ce ma asabaka lam yakul yukhdiaka wa ma akhtaka lam yakul to ta wannan hanyar annabi ya dauki maka damuwoyi ta wani hadisin kuma man ja'ala dunya akbar hammi wa tadallahu shamlahu wa ja'ala faqrahu bayna aynayhi wa man ja'ala al-akhirata akbar hammihi jama'a Allahu lahu umura ta wannan hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki maka dukkan me damuwa sirtu na zamo muharraran abin yantawa na zama hur abin yantawa bi fakki rasulillahi qalbi min shirki saboda manzon Allah sasa shine ya kwance daurin zuciyata daga daurin shirka ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama isar da aikan Allah da yi ya kwanto zukatan bayi daga daurin shirka zuwa ga yanci na mai ɗayanta Allah sannan ya raba zuciyata daga dukkan abin da yake a shirkul asgar shi ne riya. Iza hallaje shulhammi idan runduna na damuwa ta sauka a gare ni badda da shamlahu sai annabi ya tarwatsar da taron wannan runduna. Bi nuri yaqinin da wani irin haske na yaqini la yarimu wanda baya gushewa hasken yana nan faya ya ku jama'a mulki ku yi mamakin wannan basarakin da sarakunan duniya sun kasa isa matsayinsa shi ne sayyidina rasulullah wa azkuru baitan ina na wa azkuru baitan ina ambato wani baiti ina kawo shi qila qabli wanda kafin ni aka faɗi baitin amma wa innahu maqali ni ma zance na kenan an gane fa innahu maqali wa hali halina ne wannan halata biqi wa danki halin da nake cikin kunci ko tsanani to ga abin da nake faɗa a wannan hali ma'ana idan ina cikin kuncin rayuwa ko matsi na rayuwa ba na faɗin kazaman lafazi ina la'antar masu wannan ga abin da nake cewa za ka nace aqdaru ko min malikil mulki basiyanu ibni ma yasirru wa ma yubi idza kanat al aqdar idan dai duk wannan kaddaran da take samun mu in dai masdarinta daga malikil mulki daga Allah ne shi ya kawo wannan abun basiyanu ibni to ni dai ne aure na ai ma yasurru abin da yazo ya farantar ya sani walwala daga Allah ne wa ma yubki abin da zai sani kuka na na ya baci suna duk daga Allah ne to ai la yasduru min Allah illa khairu ba abin da ke zuwa daga Allah in ba alkhairi ba saboda ni sai in farin ciki da wannan abu an fahimci ma'anan baitin ko ma'anan shi idan diku ya zo idan danku ya zo to yana kuma gurin Allah ne subhanahu wa ta'ala akwai wani addu'a bismillah la yasuqul khaira illa Allah bismillah la yasrifu su'a illa Allah irin wannan dai ba mai kawo alkhairi sai ba sai Allah amma kar manta ya ce iza kanatul aqdaru min malikil mulki ba kuma irin abin da aka aka sayo muku aka kirkiro muku ba kamar halin da muke ciki yanzu ألا يا رسول الله يا خير مرسل سموت عن الأكوان فضلا من الذكر ala na'am ya rasulullah ya annabin Allah ya khairar mursalin ya fiyayyen manzo abin aikowa daga Allah samauta anil akwani darajanka ta ɗaukata ka wuce dukkan halitta in dai kaunu ce gaba ɗaya to tana ƙasa da kike kana sama da ita fadlan wannan tsantsan fadala ce min mulki daga Allah Allah ya baka wannan darajar wa yasmu bika almaddahu fawqa quruni almaddah wannan mai yabon nan naka shine shehul islam kenan yasmu shi ma yana daukaka ne fawqa quruni duk sa'o'i na duk sa'o'insa ya zarce su a daraja amma bika saboda darajar ka ya rasulullah saboda yabanka da yake walau ko da yake qillatun nuski karancin yawan ibada assarat a'malahu ta takaita ayyukansa to a yaban manzon Allah bai da kusuri Na'am. Walakin na an hubbi Ahmad Mawana. To balantana a ibadan ma babu wani babu usuri. Tawadu ne dai irin na bayan Allah. Rafa'atu ila qahal amini shikayati. Rafa'atu na ɗaukaka shikayati damoyina kai ƙarana na ɗaukaka su ila qaha zuwa ga qaha al-amini amintacci sallallahu alaihi wa Walam yulfa ko walan yulfa anan ko amma walan yulfa nan ma walan yulfa yawa walan yulfa ba a taba samu zu shakwa ma'abuci kawo ƙara ba ilaihi wanda ya tattaki zo wajen manzan Allah ya faɗi damuwansa ba walan yushi manzan Allah bai magance mai damuwansa ba ta samu ba in dai ka je wajen manzan Allah ai Allah ya ce walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah fastaghfirullah lawajidullah tawwabar rahim duk wanda ya nufi gurin annabi da damuwa kowace iriya ce sai Allah ne ya ɗauki masa wallahi ba shi kaɗai ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba hatta jikokinsa ba imamu shafi na cewa kabarin musa kazimi tiryaqul qulubi tiryaqul qulub babu bai damuwa da zai je kabarin musa kazim ya kamun kafa da kakansa face sai Allah ya ɗauke masa wala tana sai jina rasulullah sallallahu alaihi wa sallam faƙar kana yushki li jamali ya ce manzon Allah fa ya kasance yushki yana kawar da damuwa lil jamal na raƙumi ma raƙumi ya yi kuka manzon Allah yake cewa ina mai raƙumin nan ya ce ni ne ya ce to ya kawo min ƙara innaka tud'ibuhu wa tujibuhu wa innahu lalle annabi la ashka gazalan ya cirewa barewa damuwarta ya kawo barewa kawo ƙaranta arshaka khifatal fatiki wanda bare wanda ya kai karan tsoron za a kashe ta kuma ga ƴaƴanta ƙanana ta kawo ƙaran wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce sake ta ko manzo Allah na tafiya ga wani mutum da barewa a hannunsa ta ce ya rasulullah wannan bawan Allah ya kama ni mafaraucin nan akwai ƴaƴa na ƙana biyu suna guri kaza ya rasulullah ka sa baki ya sake ni in je in shayar da su zaki dawo ta ce izan da bawan Allah sake ta a'a ka san ya na kamo ta yace ka sake ta idan bata dawo ba annabi ce zan biya ka shikenan sai ta tafi jim kaɗan sai ka ta dawo ta ba 'ya'yanta nono ta dawo ta zo wajen manzala ce mai bari ga kayar ka har ya juya zai tafi ce bawa Allah ka da bukata a bai wannan sai ce yana da bukata me kake so ce ka sake ta kada sai sake ta ta juya tana ashhadu an la ilaha illa ashhadu annaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam a ganin arshaka barewan ya kawo karar khifatal fatki tsoron kisa kuma shi ba mutuwa ke gudu ba ƴaƴan da bai ba nono ba da ba ta ba nono ba wa zannuni annabi yunus alaihi salam qad ashkahu banzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai mai gudunmuwa dauki min ba da Yusuf bayan annabi Yusuf shi ma da yake cikin rijiyar nan ai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka tafi a cikin jibbun nan annabi ne sallallahu alaihi wasallam yake mai dauki aka fitar da shi annabi Yunus kuma annabi ne yake mai dauki aka fitar da shi daga cikin cikin kifi wa aba'ihi da iyayen annabi Yusuf durran gaba ɗayan su dukan su manzon Allah ya fitar da su min al-fatki wal hatki daga abin da zai sa a kashe su ko a keta mutuncinsu annabi ne magance masu wani sai ce to wani zai ce me ye hujjanka akan annabi yunus banza Allah ne ya samar da shi annabi sai ce a wa hasilu hazal qawl qawli innaka rahmatun tabbacin wannan maganar nawa gaskiya ne innaka rahmatu min Allah kene rahmatu Allah annabi yunus da wani abu ne aka fitar da shi laula an tadarakahu ni'matun min rabbi la bizil ara rasulullahi shine mai wannan ni'iman shine rahama din annabi yunus din da aka fitar da shi daga cikin wannan kai annabi yusuf shi ba ai rahama ce ta Allah ta fito da shi daga rijiyar nan waye rahama ta Allah shine wa hasilu hadhal qawli tabbacin wannan maganan innaka rahmatun min Allah ai kai rahama ce ta Allah maulal khalqi Allah shine mahalicci majibicin al'amarin halitta fil barri kai rahama ce ta Allah a tudu wal fulki kai rahama ce ta Allah har a cikin ruwa ba kaga annabi Yunus da kenan da annabi Yusuf kenan na'a fil barri annabi Yusuf wal fulki annabi Yunus yau Allah ta'ala la kara masa yarda falam yakhsha abdun ma baqita baya'ahu sai ce to falam yakhsha abdun wannan bawan yana nufin kansa bai jin tsoron wani abu bai jin tsoron baya'ahu to zartuwansa a ce wai ya wulakanta ma baqita matakan kanan ya rasulullahi eh sadaka duk abin da ya ta yi din nan tawaita wa qad tabbata ya daka wa azqalat qadida dukkan sauda dini wa za'anan tuharibu dahal hashibi da sauransu din nan wannan abin da ke faɗa wa manya manyan turawan duniya ce bana jin tsoron kowa saboda manzon Allah ne gata na falam yaksha abdun ma baqita baya'ahu falam yaksha ahlul haqqi ma'abuta riko da gaskiya ba sa jin tsoron kai da makircin zawil ifki ma'abuta ƙarya ba ku ji maulana ce ya zai faɗa ma komai zai faru ya faru ba ya ce duk abin da zai faru ya faru ya faɗa to ai walam yaksha ahlul hakimi sai da zauri wa ashkuyu rabban yana gode wa ubangiji alhamala abda rushdahu wanda yayi wa wannan bawan ilhaman shiriyansa na gode wa Allah da Allah ya mini ilhama nike kan shiriya ta manzon Allah fa asgaru atba'i ni ƙananan mabiyana bari ummina shirki mutattu ne daga shirka asgaru atba'i da talamin ya balantana manya to a yanzu abin da zamu ce idan ka ce kai mabiyin shehu ibrahim to gashi abin da yace fa asgaru atba'i bari ummina shirki shi yaya kake idan kana wasa da addini a akwai shakun yi tikari wallahi ba shi kake bi ba domin shi ce karami ma cikin masu bina da gaskiya ma bari ummina shirki wa zalika fadlullahi wannan falala ne na Allah na faɗa fala abdu ni dinnan wannan bawan ajizin aini gajiyayye ne ala wasu da haƙƙin bisa sa isar da gaskiya wajen ma'abuta son gaskiyar au mujanabata shakki ko in nisantar da kokonto a wurin waɗanda suke da kokonto a zukatansu banda ikon yin wannan sai da me falala daga Allah salatun salati wa tasliman da aminci ala qaha ahmadin su tabbata ga qaha ahmadu wa alin da iyalan gidansa wa ashabin da sahabbansa suratun wanda su ne shugabanni alal bunki a bisa asali na addini su ne shugabanni bunki shi ne asali
na'am alhamdulillah
man so mu bin addiq wa dank
addiq shi ne kuncin rayuwa addank matsi mutara da fairi na'am ne danka danka ina lahu mai shi kan danka fatuku